السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na asabat mai tarin albarka wanda ya zo daidai da biyu ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka fara zama jiya don gudanar da tafsiri a madadin tafsirin da muke can a masjidi sunna sakamakon ibtila'i na coronavirus muka takaita a wannan masallaci mai albarka don amfanar da 'yan uwa masu sauraro a kafafen yada labarai da kuma ainihin kafafai na sadarwa na zamani wanda jiya mun fara karatu daidai ayata ashirin a suratul ankabut inda muka karanta ayoyi goma muka kwana kan ayata talatin wannan aya ita ce matashiyarmu a yau muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa ya kuma sanya mana ladansa cikin mizaninmu na ayyukanmu na alkhairi ya sanya zama shine dalilin tsirarmu daga azabar Allah ranar alkiyama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƙur'ani ya zan hujja gare mu ba a kanmu ba don ka aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني على القوم المفسدين sai yaya ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية na'am إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا haka yake قالوا نحن أعلم بمن فيها haka yake لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين hmm ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين
inna إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء hmm رجزا من السماء بما كانوا يفسقون walaqad ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون jazakumullahu khaira Allah madaukaki yace qala rabbi insurni ala alqaumi almufsidin ay annabi Allah Ibrahim annabi Allah Lutu alaihi salam sai ya koma wajen ubangijinsa da addu'a cewa Allah ya taimake shi shine ma'anar qala rabbi insurni ya ce ya ubangiji ka bani nasara bi taƙiƙi ƙaulai fi inzalil azab wato Allah ya taimaka masa ya tabbatar da maganarsa wajen saukar da wannan azaba to Allah ka saukar da azaba alal qaumil mufsidin yace Allah saukar da azaba akan mutane wayanda suke mabarnata al'asina bi itiyanir rijal wayanda suke wani mummunan sako wani irin sabo shine liwadu suna zakkewa ƴan uwansu maza madadin su nemi mata jinsin da Allah ya yi domin su to su maza suke nema wa ghairihi min al-munkirat bayan liwadin kuma akwai wani wannan daga cikin ababai waɗanda suke al-munkirat ababan ƙi munana fastajaba Allah du'a'a sai Allah madaukaki ya amsa addu'arsa walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra yayin da manzanninmu suka zo wa annabi ibrahim da al bushir cewa Allah zai masa baiwa da yayaye guda biyu bi ishaqa wa yaquba ba'dahu zai bashi da mai suna ishaq wanda bahaushe yake cewa ishiyaku ka san bahaushe ba ya son wahala ishiyaku kawai ishaq wannan hasaɓin da wahala wa yaqub ya ce yakubu bayan ishaq allah zai marbaiwa da kuma wani ɗa mai suna yaqub qalu inna muliku inna muliku ahli hadhihi alqarya sai suka ce mu fa mun zo ne mu halakar da mutanen wannan alƙarya ai qaryati lutin alƙariyar annabi lut alaihi salam mai sunan alƙariyar wahiyar sadum sunanta sadum in alaha kanu zalimin lalle mutanen wannan alkariya ta sadum azzalimai ne kafirai ne fasikai ne aikinsu shi ne danne maza kunga wannan mummunan ɗabi'a a yanzu ta yi yawa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka karanta mana su kola ibrahim annabi ibrahim da aka bar albishir da cewa za a hallaka 'yan liwaɗu sai ce inna fi haluta sai ce to ai a cikin garin akwai annabi lut alaihi salam kalu ai ar-rusul wayannan jakadu na ubangiji mala'ikun nan sai suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu ne mafiya sani ga wanda ke cikin alkaryar nan minka mun fi ka sanin su mun fi ka saninsu ya ibrahim lanunajjiyannahu wallahi za mu tseratar da shi wato ma'ana allah zai tseratar da annabi nuhu wato annabi lut alaihi salam bi tashdidin wa qura bi takfir za mu ainihin tseratar da shi wa ahlahu da iyalinsa duk allah zai tseratar da su illa mar'atahu sai wata daya daga cikin matansa kanat min al-ghabirin ta zan daga cikin wa'anda za a bar su cikin azabar ubangiji al-baqina fil azab wanda za su wanzu cikin azaba saboda mi idan maza suna liwadu ita ko ma dugo ta shirya in an samu mazaje tana da alamomi da za ta yi dan a san da su shi ne Allah ce walamma ja'at rusuluna lutan an ja'atna walamma an ja'at rusuluna luta yayin manzannin mu jakadin mu suka zake wa annabi luta annabi lut alaihi salam si abihim sai samu bakin ciki ran sai ya bace saboda yana ga abin da zai same su dangane da mutanensa yan liwadu za su far musu ai hazina bi sababihim sai bakin ciki saboda su wa baqa bihim zar'a kirjinsa ya tafasa wa gatamma bi amrihim yayi fishi da lamarinsu ila an qala har sai da ce law anna li bikum quwwatan ina ma ina da wani karfi akan ku aw awi ila rukni shadid ko zan labe zuwa ga wasu rukunin jama'a masu karfi qalu ya lulu inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik sai suka ce ya kai lulu rabu da su mu baje kadun ubangijinka ne ba za su iya saduwa da kai ba wannan abin da suke nufi ba mai yiwa ba ne fa asiri bi ahalika bi kid'in min al-layl kai tafiya cikin dare yankin dare kai da iyalanka wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak kada ɗayanku yayi waiwaye sai matarka innahu musibuha ma asabahum innahu yadda sha'anin da lamarin yake ma asabahum musibuha duk abin da ya same su sai ya same ta duk musibar da ta haukan yan liwadu zai haukanta inna maw'idahum as-subh wa'adin da Allah ya na halakar da su shine wayewar gari da asuba yawancin bala'i in zai zo da asuba yake zuwa alaisa subuhu bi qarib Allah ya ce masa yanzu wayewar gari ba abu ne ba makusaci a suratu hud alaihi salam aya ta 80 zuwa ta 81 wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fitar hadisi mai lamba ta 3192 wa muslim da hadisin da imamu muslim ibn ya fitar cikin jami'u sahihi nasa hadisi na 151 an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadisin daga imamu abu huraira Allah madaukaki ya kara yadda gare shi imamu abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yarhamullahu luta Allah ya rahama ga annabi lutu laqad kana ya'wi ila rukunin shadid haqiqa ya kasance zai iya tattara ya koma zuwa wasu jama'a masu ƙarfi walau thabata fi sijini ma labisa yusuf da zai tabbata walau labisa labistu fi sijini ma labisa yusuf da ya zauna wato walau labistu fi sijin da na zauna a kurkuku ma labisa yusuf da annabi yusuf bai zaman kaba wato kurkuku ba thumma atani adda'i li ajab fa ajabtuhu yace sai wani mai kira ya zo mun ya kira ni na amsa masa kiransa kenan sun rarrashi annabi lut alaihi salam cewa wannan muyagun mutane nasa yan liwadu ba za su taba isa gare shi ba don haka sai Allah malaukaki ya bayyana mana yadda halinsu yake falamu annahum rusulu rabbi suka san cewa wa'annan jakadun ubangijinsa ne wa qalu la takabu wa la tahzan suka ce da shi karka ji tsoro kar kuma kai bakin ciki inna munajjuka lalle mu masu tseratar da kai ne bi tashdidin wa qurabi takfir wa ahlaka za mu tseratar da iyalinka illam ra'atak sai dai wannan matar ta kadai kanat min al-ghabirin ta zan daga cikin wadda za a bar su cikin azaba wa nusiba ahlak adafun ala mahallil kafi an yi wa ahlaka nasba dan ya zama adafi ne akan mahalli na kafi din inna munziluna ala ali hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama' lalle mu masu saukar da wani yanki ne na azaba akan mutanen wannan alƙarya Allah mai saukar da musu azaba ce daga sama sabata fi sahihi fi hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya tabbata cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 6974 wato lambar kididdigar hadisin kenan da kuma wadda imamu muslim ya fitar shi kuma hadisi na 2218 an usama ibn zaidin daga usamatu dan zaidin qal inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakara alwaj'a usama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ciwo ko ya ambaci cuta ko ya ambaci wata anoba faqala ar-rijzu au azabu sai amfani da kalmomi guda biyu amma shakka ne daga wajen mai ruwaya ya ce arrijisu ko ya ce azabu azziba bihi babul umam rijisu wani abu ne da aka azabtar da wasu sashin al'ummatai sun mabaƙiya minhu baƙiya wannan 'yar azabar da aka yi wa al'umma sai ta saura fa yadhhabu al-marra wa ya'ti amaratan ukhra azabar sai ta tafi wani lokaci sai ta dawo faman sami'a bihi bi ardin fala yaqdimanna alayhi duk wanda yaji wata musiba ta cuta a cikin wata ƙasa to kare je ƙasa mai bala'i saboda idan ya je ya mutu sai ya ce wannan anoban ne ta karshi ba Allah ba ومن كان بأرض وقع فيها wanda yake kuma kasar da ake da bala'i fala ya khuruju firaran minhu kada ya fita dan gujewa wannan anoba din dan in ya fita ya gudu sai ce ba dan ya fita ba zai mutu don haka sai Allah ya ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun lalle mu masu saukar da azaba ne akan mutanen wannan alƙarya daga sama saboda fasikancin su saboda liwadin da suke yi ai bi sababi bi sababi fiskihim faj'ala ali qurahum safila safila sai Allah ya sanya saman garin aka mai da shi ƙasa an musu azaba ta hanyar juyin waina wa amdara alaihim hijaratan min sijil Allah ya saukar musu da wani dutse wanda yake gashashe kama fi kaulihi ta'ala kama yadda yazo a fadin Allah madaukaki da yace a surati hud aya ta 81 zuwa ta 83 falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha yayin da umarninmu ya zo na halakar da mutanen annabi lot da alƙariyar sadum gabaki daya sai muka sanya saman garin ya koma ƙasa wa amdarna alaiha hijaratan min sijil min sijilin mamdud muka yi musu ruwa daga sama na dutse wanda yake gasasshe
musawwamatan musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id wadda wannan duwatsun an musu alama shine musawwama alamar daga wajen ubangijinka ya Muhammad kuma wannan azabar ba ta da nisa daga azzaliman kowace al'umma in suka aikata liwadu to wannan bala'in yana bibiyar su Allah ka raba mu da shi walaqad tarakna fiha aya minha bayyana Allah ya ce hakika mun bar aya bayyananniya a ciki ai zahiratun fi hiya atharu kharabiha shine in ka je gun da aka halakar da su zaka ga wanjin su zaka ga irin ginin su irin yadda suke rayuwa bi'a su wakila hiya zuhuril ma'il aswadi ala wajhil ard wato sai da wani bakin ruwa ya bayyana a ban kasa liƙaumin yaƙilun Allah ya bar wannan aya ne ga mutane waɗanda suke ganewa ayyata dabbaru suke tuntuntuni fayatta izuna suke wa'astuwa wa zakara ta'ala isata madiyana wa qala sai Allah madaukaki kuma ya ambata mana kissar madiyana yace mi
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ya ya sun amsa فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين bayan sufa وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم to وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Allahu akbar Allah madaukake ce to bayan wayancan annabawa sun wuce ga kuma Madina Madina gari ne a Yaman an ambace su da sunan wani kakansu sai Allah madaukake ce wa arsalna ila Madina akahum shu'aiba mun aika wa Madina dan uwansu mai suna shu'aibu shaibu ko faƙala ya kaumi ibudullah kaga duk annabawa ba sa sako-sako da aƙida yana zuwa annabi shu'aibu sai ya ce ya ku mutane na ku bautata wa Allah shi kadai kaga nan yana kore bautar wani wadda ba Allah ba warjul yawmal akhira ku kaunaci ranar ƙarshe ai ikhshawhu ku ji tsoron rana ta ƙarshe ranar alkiyama wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku tafi a ban ƙasa da barna halin mu'akkadatul li'amiliha ay min asiya bi kasril muthallatha ay afsada bayan annabi shu'aibu ya kira mutanen madina ƴan uwansa a madadin su amsa kira su bautata wa Allah shi kadai su kyautata mu'amalar su fakazzabu sai suka karyata suka ce kai shu'aibu karya kake fa akhadathumur rajfa sai girgizar ƙasa ta shafe su ai zilzilatun shadida sai Allah ya kawo musu girgizar ƙasa mai ƙarfi fa asbahu fi darihim jathimin sai suka kasance sun waye gari a gurfane kan guyoyinsu kowa a cikin gidansa barikina ala rakabi mayyitin kowa ya gurfana akan gwiwarsa kuma matacce kun ga kissar shu'aibu a takaici anan ta tsaya ثم أشار إلى قصتي عاد وثمود آية تقبى سي الله يمن نوني زوى قصة سيري قدابيو تفرقوا قصة عاداوة تبيو قصة ثموداوة فقال يتي وأهلكنا عادا وثمودا من هلكت عاداوة da samudawa bila sarfin adam adan wa samudan baya sarrafuwa wasalin ba zai canja ba wa qura bis sarfi akwai mai kira'an da ya karanta da ainihin sarrafa su bi ma'ana alhayi wal kabila kenan wasu kabilu ne adawa da samudawa wa qad tabayyana lakum ihlakahum min masakinihim halakar da su da Allah yayi ya bayyana gare ku ya ku bayan Allah inda za ku je wurin zaman su bil hijri a hijr wal yaman da kasar yaman wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaidan ya kawata musu ayyukansu min al-kufri wal ma'asi aikin su shine kafirci da sabon ubangiji fasaddahum anis sabil sai ya kange su ga barin hanyar annabawan Allah ai sabilil haqqi ita ce hanya ta gaskiya wa kanu mustabsirin suna da ilimi suna da basira ai zawi basaira biwasitatir rusul sun samu ilimi ta tsanin annabawa ilimi sai da annabi ake samunsa sa yani lam yakul lahum bidhalika udhrun ba su da wani hanzari lianna rusula awdahu as-sabila lahum domin manzanni sun bayyana musu hanya wa fahimul maqsuda kuma sun fahimci abin nufi wa abau ittiba'ahu sai suka kibe wannan ma kisa su an haskata ta kare وكذلك أشار تعالى إلى قصة قارون وفرعون ومع موسى sannan haka Allah ya ambaci kissar ƙaruna da kissar fir'auna abinda ya kasance tsakaninsu da annabin Allah Musa alaihi salam faƙala sai ya ce mi
wa ƙaruna wa fir'auna wa haman wa laƙad jaa استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاكم الله خيرا Allah maɗaukaki ya ce, Bayan an halakar da na baya, wa ahlaka na ƙaru na ko?
نعم sai ko muka halakar da ƙaronu shi mai kuɗi ne shi ne a nan mai fasara ya ce musibatihi bil mali wal hasadi musibarsa Allah ya tara ma dukiya ƙaruna kuma ya sa masa hasada yasa an ka kalli masu kuɗi sai ka ga mutum ya tara dukiya amma babu tausayi yana kallon mai jin yunwa ba zai iya bashi abinci ba kaɗan ne ake samun masu imani قال الله تعالى الله ملوكي ce inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim kuma dan uwan annabi musa ne dan dan babban sa ne yace lalle qaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi musa sai ya musu zalunci shine bagayu wa atainahu min alkunuz Allah da kansa ya bada saida cewa qarunu mai kudi ne mun bashi taskoki na dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usba ‘yan makullin sito-sito na dukiyarsa yana da sito na zinari yana da sito na azurfa yana da sito na tagulla yana da sito na zubar daji yana da sito na dalma yana da kowane irin nau'i na dukiya yana da su sito-sito-sito in aka tara makullan kawai latanu bil usba jama'a mutum goma sha biyu ko mutum arba'in suka ce wannan makullan kawai ya ishe su kaya zai rinjaye su kuma usba uli kuwa masu ƙarfi a jika ibkala lahu qaumuhu la tafrah yayin da mutanen wato karuna mutanensa suka ce masa karka yi alfahari da abin da Allah ya baka na dukiya domin shi mai dukiya yawanci yana da alfahari inna allaha la yuhibbul farihin lalle Allah baya son masu alfahari zai musu sakamakon da ba za su ji dadi ba suka ci gaba da yi wa wannan hamshakin mai dukiya wa'azi cewa mai wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka na dukiyar nan ka nemi gidan lahira da shi mana ka gina addini ka gina masu addini kai gina masu addini ya fi gina masallaci Allah ji kan abbakar gumi da rahama ya ce gina masallata ya fi gina masallaci ka mu sai ka zama mutum mai kudi don mugunta wai kudinsa kawai masallatai zai ta yi arama kai ka ce babu wani aji na aikin alheri sai gina masallaci kuskure ne wannan akwai gina masallaci amma gina mai sallah ya fi gina masallacin akwai gina makarantu akwai taimakon marayu akwai taimakon masu karamin karfi ba ka ga ko gwamnati kudinta aji-aji ne to musulunci ne ba kawai addini kawai ka dau layin masallaci ka ce shi za ka yi wai za ka tsira an ce duk wanda ya gina wa allah ɗaki a duniya zai gina masa irinsa a lahira to ai annabi ya ce babu abin da za ka yi wanda zai farantawa allah rai ya baka aljanna ka idkhalika sururi alal mu'min ka sanya mai imani yayin farin ciki talauci ya matsa masa yana cikin kunci da damuwa ka dauko kudin da zaka yi masallatai uku ka bashi ba shi kenan ba ka gina har wani to sai kaga hasada ta shiga dama an ce karunu ai yana da hasada ko to ka gani Allah ka shiryar da mu suka ce wa bitaji fi ma ataka Allahu daral akhirah daga cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka minad dunya kar ka manta rabonka a duniya ka tara kuɗi ka mutu ka barwa magada in ba su yi abin kirki ba ka samu kamasho na tsiya in sun yi kirki ka samu kamasho na alkhairi to kai ka kaddamar da alherin da kanka kamar yadda sahabban manzon Allah suka yi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata a bayin Allah kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ard karka nemi barna a ban kasa ya neman barna take a ban kasa wajen mai kuɗi ba zai taimako ba sai wajen riya yanzu kun ga da coronavirus ta zo sai ka ji an ce wani amshakin mai kuɗi ya ɗau biliyan biyu ya bai wa gwamnati wannan a gwamnati ya bai wa cin hanci ai ya san garin uwarsa ya san garin ubansa ya san unguwanninsu ya san talakawa ka je ka yi aikin Allah a can amma ka baiwa gwamnati kuma wai dam a gwamnati ka baiwa wannan kayanka wannan aiki na Allah ne ko dama duk garin ya baiwa kowa buhon shinkafa da dubu ashirin kaga za su ji daɗi ɗaya rano kenan duk shekara sai ya yi ustaz amma ka ɗaukulin ka kai wa gwamna ko ka kai wa dibitinsa wadda shi ma ya ce a jikinsa duk abin da ya tara bai ishe shi ba Allah ka shiryar da mu da ka irin wayannan ko zaɓe ne ya zo in ko jam'iyyar kuɗe da mutum in ka gabaya alheri kar ka zaɓe shi da in ka zaɓe shi ka taimaka a cuci bayan Allah kasan shi dan jam'iyya jam'iyyar sai yake kawai to inda bura gurbi a ciki ba ruwanka da shi in ya ci ba ruwanka in ya fadi alheri ne duk wanda ba zai amfana da mutane ba bai da amfani khairun nasi man yanfa'un nasa mafi alheri cikin mutane shine wanda zai amfana da mutane irin wannan in kaga sun yi kazar kazar da dukiya sai lokacin da suke neman mukami amma da zaran mukamin ya samu in ma ka zo ka ce ga shawara a yi kaza a yi kaza sai su haɗe fuska kuma da bazar mutanen yake samun kuɗi kuma ya kulle aljihunsa sai ka rabu da shi zai sake dawowa yana da haɗama ai muna magana ne akan ƙarunu ko ta ka nemi ainihin ka kyautata wa mutane kamar yadda ubangiji ya kyautata maka kada ka nemi barna a ban ƙasa ka dinga ciyarwa yadda za a yada sharri ka taimaki club din ball ka taimaki wane ne ibtagaital fasada fil ard in kai haka ka nemi barna a ban kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin allah ba ya son mabarnata qala inna ma utituhu ala ilmin indi kaji ƙarunu ya ce kai dakata ba ku daina min wani wa'azinku wannan ilimin da kuke gani na wannan ilimin da kuke gani utituhu ala ilmin indi an bani shine bisa ilimi da ni nake da shi ilimi na ne ya bani karatu na ne kokari na ne shine ya sababta min haka Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun shi karuna yalla bai sani bane Allah madaukaki hakika ya halakar da wanda ya kasance gabaninsa daga cikin tsare ku man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wanda ya fi shi karfi na iko ya fi shi karfi na tara dukiya wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun ba a tambayan mujrimai dangane da ainihin wato dukiyoyinsu ba a tambayan mujrimai dangane da dukiyar da ainihin wato Allah maɗaukaki ya ba su Allah maɗaukaki ka shiryar da mu da aka kunga aka ce mana ƙaruna musibarsa dukiya ce sai hassada wahuwa ibn ammi musa shi ɗan gidan babban annabi musa ne alaihi salam ɗan babbansa ne wa fir'auna wa hamana kuma Allah ce mun halakar da fir'aunu in juninka mulki ne an halakar da hamanan fir'auna wazirinsa ne musibatuhuma bil mulki wat takabbur kaji shi ko mai mulki musibarsa mulkin ne da ainihin takabburanci ma'ana girman kai rawanin tsaye walaqad ja'ahum musa bil bayyinat haqiqa annabi musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu ai alhujjajin zahirat hujjoji wayanda suke a fili madadin su karba fastakbaru fil ard sai suke girman kai a ban kasa wa ma kanu sabiqin su ma wayannan ba su tsere wa Allah ba ai fa'itina azabu ba su tsere wa azabar Allah ba fa kullan akabna bi dhanbi kowanne daga cikin wayannan da aka ambata Allah ce mun kama shi da zunubinsa faminhum man arsalna alaihi hasiba daga cikinsu akwai wanda Allah ya aiko masa iska mai ƙarfi ita ce hasiba rihan asifa fiha hasba'u da tsakon kwanin duwatsu a ciki shine fiha hasba'u ka qaumi hudin kamar mutanen annabi hudin wa minhum man akabathu sayha kuma daga cikin su akwai wadda tsawa ta rike su ka samud kaman samudawa tsawa akai musu wa qaumi hudin alaihi salam da mutanen annabi hudu alaihi salam wa minhum man kasafna bihi al-arda daga cikin su akwai wadda Allah ya sa kasa ta tsage ta hade su ka karuna kaman karuna wa minhum man agraqna daga cikin su akwai wanda muka notsar da shi a ruwa ka fir'auna wa qaumihi kaman fir'auna wato da mutanansa fil bahri cikin teku wama kana Allah liyadhlimahum Allah bai yi wannan azabtar da su da nau'i daban-daban na azaba ba dan ya zalunce su fa yu'adhibuhum bighairi dhanbin ballantana ma ya azabtar da su ba tare da zunubi ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kanunsu suke zalunta vertikabi dhunub ta hanyar aikata zunubai wa huwa kufrihim wa dalalihim su shine kafircin su da batar su thumma daraba ta'ala misalan sannan sai Allah madaukaki ya sake buga wani misali liman ya'budu ghayrahu ga wanda yake bautar wani Allah wayar jubihi shafa'a wannan jata yana zaton wai in ya bauta wa shehinsa shehin wai zai cece shi ranar alkiyama ko zai tseratar da shi faƙala sai allah maɗaukaki ya ce
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس na'am وما يعقلها إلا العالمون to kun ga anan Allah yana gwada mana bautar wani Allah ba Allah ba aikin banza ne sai ya buga misali da yanar gizo-gizo nan eh tautau ba Allah ce matsalin lazinar takaru min dunihi auliya misalin waɗanda suka riki koma bayan Allah a matsayin waliyai ka faɗa a yi faɗa suka ce wani waliyi ne wani zai tseratar da su gobe to Allah ce ga misalinsu ay al-ma'budati yarjuna naf'aha awliya'u kenan ababan bauta da suke kaunan wai za su amfana idan sun bi shehi idan sun bi waliyi wane miyagu kenan wai nan za su tsira to Allah ce misalin ibadarsu kamar salil ankabuti takhazat baita kamar tautau ne ko gizo-gizo wanda ya riki gidansa linafsiha gizo ya yi wa kansa gida ya awi ilaihi yana komawa ya shiga gidan la yughni anhu fi harri gidan ba mar maganin zafi na rana wala bardin ko sanyi ba mar maganinsa wala madarin in ruwan sama ya zo narko da wannan yanar ma zai yi siwaf ko ƙasa wala aza ba mar maganin wata cuta to haka bautar wani Allah take kai mai bautar shehi da kake cewa sai ka bi shehi ta nan ne wai hanyar aljanna take wannan ta zo mu ji ta ne ka bi Allah ka bi annabi a nan tsira yake wa inna auhana albuyuti lalle mafi rauni daga cikin gidaje ai abafiha labaitul ankabut gidan gizo-gizo shi ne gidan da ya fi kowane gida rauni la ya fau an harran wala barda baya taure baya ijewa tautau ɗin zafi ko sanyi kazalikal mabuda ce gairillah haka duk wani abu da ka bautatawa in ba Allah ba to ba zai hana ka shiga azabar Allah ba la yanfau abidiha ba zai taba amfanar da mai bautarsa ba laukanu ya alamun inda sun sani to da Allah ɗai za su bautatawa ba za su bautatawa wani Allah ba kazalika ma abaduha da sun san haka da ba za su bautatawa abin da suke bautatawa ba inna Allah ya alamu ma ya da'una min dunihi shayi lalle Allah yana sane da duk abin da suke bautatawa kowane irin abu ne wa huwa al-azizu fi mulkihi Allah shine mabuwayi a cikin mulkinsa al-hakim kuma gwani mai ajiye komai abin da ya dace fi sun'ihi a wajen aikinsa wa tilkal amsalu Allah yace irin waɗannan misalai allati darabaha Allah ta'ala fil qur'an duk misalan da Allah yake bugawa cikin al-qur'ani kabaitul ankabut wa ghairihi kaman wannan misalin gidan gizo-gizo da ma waninsa tu wani misali da ya zo a cikin alkur'ani to misali ne wanda yake mai kyau Allah ce na ribuha ainu bayyinuha wa na ji'aluha muna bayaninsa muna sanya shi linnasi ga mutane wa ma ya aqiluha ba kowa yake fahimtar irin wa'annan misalai na Allah ba illa al'alimuna sai masana almutadabbirun wayanda suke tadabburi suna lura da ainihin sha'anin ubangiji thumma sharata ala fi tasliyatil mu'minin sannan kuma sai Allah ya ci gaba yana rarrashin mu'minai ba da an amara al-khalqa jami'an bil iman bayan ya umarci dukkanin halitta da cewa su yi imani falam yatil kuffaru bima amarahum bihi min al iman kafirai ba su zo da abin da Allah ya umarce su da shi ba na imani wa hasalal yasu minhu aka samu tabbacin ɗebe tsammani ba za su yi imani ba fallam yu'minu fala yadurru zalika fi yaqinikum wa imanikum rashin imanin su nan kar ya cutar da sakankancewar ku da kuma ainihin imanin ku sai Allah madaukaki ya ce mi
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة inna salati إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر haka yake ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
nan ya yi shi allah maɗaukaki ya ce khalaƙallahu samawati wal arda bil haqqi allah shine wanda ya halicci sammai da bil haqqi saboda tsaye da gaskiya abi ma yamlikuhu ghairu qasidin bihi batilan da abin da allah yake mulkinsa ya mallake shi ba yana nufin ainihin ayi barna bane a nan duniya فإن المقصود من خلقها إفادة الخير manufar halittar sama da ƙasa don a watsa alheri ne ba don a yi tsiya ba wadalalatu ala zatihi Allah sai ya kafa dalili bisa zatinsa wa sifatihi wato halittar sama da ƙasa dalili ne da zai nuna maka lalle Allah shi kadai yi wannan halittu kuma zai nuna ma irin girman sifofinsa kama a share bi kaulihi tamfata yadda Allah ya nuni da fadin sai ce inna fi zalika la'aya lalle cikin wannan halitta na sama da ƙasa akwai ayoyi dilalatun ala qudratihi ta'ala wanda suke nuni cewa Allah yana da kudura yana da iko amma fa ba ga kowa ba lil mu'minina ga masu imani khusu bi dhikri an keɓe mummune da ambato a nan aya li'annahum muntafi'una biha fil imani domin su ne masu amfani da ita wajen yin imani bi khilafil kafirin sabanin wayanda suke kafirai sai Allah ya ce mi utul ya muhammad ma uhiya ilayka min alkitab yace ya muhammadu abinda aka ma wahayi na alqur'anin nan ka dinga karata shi kana tilawarsa alqur'ani kai takarruban ilallahi ta'ala bi qira'atihi in kana karanta alqur'ani zai kawo ka kusa da Allah ne wa zikran lima fi tadaifihi min almaani zai tunatar da kai abin da yake cikin in kana ta ainihin maimaita karatunsa zaka gane ma'anoninsa da yawa wa tadhkiran linnasi in kana karanta shi zai zan kana wa'azi ga mutane wa hamlan lahum ala al'amali bima fihi min al'ahkam yawan karanta shi da fahimtarsa zai ɗauke ka ya ɗora ka a hanya tiryam tiryam ɗoɗar kana aiki da hukunce-hukuncen ubangiji wa mahasin al'adab da kyawawan ladubba duk ƙur'ani zai kai ka wa makarimil akhlaq da kuma hali na gargadi sai Allah ce wa qimis salata kun ga Allah bai ce ka yi sallah ba sai ce ka tsayar da sallah don tsaye da sallah daban yin sallah daban yau da yawa mutum yana sallah amma ba ya tsaye da ita inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana aikata alfasha da munkari shar'an abinda aka kiya shari'a ai min shani hadhalika ma dama al mar'u fiha yana daga cikin sha'anin sallah ta hana ka aikata alfasha da abinki matuƙar dai ɗan adam yana kiyaye sallah to lalle za ta hana shi aikata alfasha da munkari wa bayanin zalika bayanin wannan annan salata tashgilu jami'al badanil musalli ita sallah tana mai da dukkan gan illahirin jikin mai yinta mashgul ya zama ya zama bizi kawai sallar yake fa idza dakhala al-musalli fi mihrabihi idan mai sallah ya shiga wurin sallarsa khashi'a sai ya kaskan da kai wa akhbata li rabbih ya yi kankan da kai ga ubangijinsa kamar yadda Allah ya ce wa bashiril muqbitin kai albishir ya muhammad kai bushara ga masu kan da kai alladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum masu kankan da kai sune wanda in an ambaci Allah zukatansu tana makyarketa wasabirina ala ma asabahum duk irin musibar da ta same su kuma sai su haƙuri kunga ƙur'ani yana baka maganin hawan jini wal muqimis sala masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka arzuta su Allah ya ce suna ciyarwa wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisin da bukhari ya fitar hadisi na 1144 da wadda imamu muslim ya fitar hadisi na 339 an zaid ibn al-arqam daga zaid dan arqam qal inna kunna lanatakallamu fi salati ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallama yukallimu ahaduna sahibahu bihajati zaid ibn arqam yace a zamanin annabi muna sallah kuma muna magana da daya wani daban mu ga yawa mutum bukatar mu yayi mana ba mu daina ba hatta nazalat sai da wannan aya ta sauko wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu ainihin wato ibada kuna masu kaskan da kai ku shagaltu da ibada fa umirna bisukuti sai ka umarce mu da yin kawaici a sallah ba a shigar da wata magana na'am wa tadhakkuran annahu waqifun baina ya dai maulahu sallah tana tunatar da mai yinta cewa fa yanzu yana tsaye ne a gaban mahalicinsa wa annahu mudali'un alaihi Allah yana kallonsa wa annahu yarahu kuma yana ganinsa yana tsinkayarsa yana ganinsa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo hadisin da bukhari ya fitar hadisi na 50 da muslim hadisi na 8 sa'ala jibrilu alaihi salam nabiyya sallallahu alaihi wa sallama anil isani faqala mala'ika jibrilu ya tambayi annabi dangane da isa ne sai ce an tabu da allaha ka annaka tara ka bautata wa allah tamfar kana ganinsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganinsa ai shi yana ganinka min hadisi abi huraira hadisin abu huraira shi ya tabbatar da haka fasalu hadli zalika nafsuhu to idan mutum yana tsayar da sallah sai ransa ya kyau wata zallalat ya kaskantar da kai wa kamarha ya lullube kaskan da kai ya lullube ransa wartaqab wallahi ta'ala yazan yana bautar Allah madaukaki wa zaharat ala jawarihi har wannan abun ya bayyana akan gabansa hay'ataha alamun sallar sai ya bayyana a jikinsa walau ba da kurujihi minha ko da ya fito a sallah in ka ga mai tsaye da sallah za ka ga alamun masallaci ne wannan wafi hadisin lazi aka raja bukhari ya zo cikin hadisin da bukhari ya fitar hadisi na 1991 muslim kuma hadisi na 776 an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من دون الله صلى الله عليه وسلم يتي يعقد الشيطان على كافية رأس أهدكم wato shedan yana ƙulla wani kulli akan kololuwar kan ɗayanku idza huwa nama thalatha uqadin in mutum ya mutu shedan sai ya kulli uku akan sa kamar toliya bacci mutuwa in yayi barci afwan fayadrubu kulla uqadatin makana in ya kulli sai ya buga yace alayka laylun dawilun fartaqid akwai sauran dare ibarcinka fa in istaykaza fa zakara Allah in hallat uqda in ya farka yayi ya ambaci Allah to ya ware kulli da fa in tawba in hallat uqda in yayi alwala daya ta ware saura daya kenan fa in salla in hallat uqdata uqdahu kullaha duk kulle uku da yamar sun ware fa asbaha nashidan dayiban nafsi sai wayi gari cikin nishadi yana jin dadi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan in bai sallar asuba ba a jami sai wayi gari yana da ɓace rai da kasala a jikinsa Allah ka raba mu da shaidan ta haka a nan sai Allah maɗaukaki ya gwada mana cewa walam akid yaftur an zalika hatta tadhilluhu salatun ukhra mutum yana cikin alamun sallah har wata sallar ta zo yarji'u biha ila afdalil hal ya koma sallah bayan wata sallah a cikin hali mafifici mai kyau kasiratun alil ajza wadda ta takaita ga barin yankewa ai iskadin dalabi anil mukallafi wala khushu'a fiha idan sallah ta zan ba ta zo sabani yadda aka nema daga baligi babu kaskan da kai a cikin ta babu tunani na gwari wala fada'ila babu abin da yake karawa daraja a sallar fatilka tanzilu sahibaha min manzilatihi haythu kana irin wannan sallar bata lokaci ne mutum yake tana saukar da darajarsa fa in kana murtakiban lil ma'asi faqad ba'uda min Allah bi sababiha in dama mai saba mai sabon Allah ne to sai zan ya sake nisantar Allah fatilka salatu tatrukuhu yatamada ala bu'dihi sallarsa sai ta bar shi yana ci gaba da nisantan ubangiji wala hadha yakhruju alhadith almarwi an ibn mas'ud ta wannan ne za a fidda hadisin da aka rawaito daga dan mas'ud man lam tanhahu salatuhu an alfasha'i wal munkar falam yazadhu min allah illa bu'da wanda duk sallarsa bata hana shi aikata munkari ba da alfasha ba abin da yake samu ba wani dadi da yake da shi daga wajen Allah sai ne santa to akan wannan za mu takaita in allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora a aya ta gaba wato kan izu na ashirin a ƙasa kenan wala tujadilu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين